الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب التيمم للتافي باب التيمم التيمم القصد على حد قوله تعالى ولا آمين البيت الحرام قاصدين تقصد فتيمموا صعيدا طيبا أي فاقصدوا صعيدا طيبا طيب فما هو الصعيد إذن ها تراب تراب الصعيد بالصاد كينكو وجه الأرض ترابا كان أو غيره وجه الأرض ترابا كان أو غيره قال الزجاج ولا أعلم اختلافا بين أهل اللغة في ذلك ويقال الصعيد في كلام العرب يطلق على وجوه على التراب الذي على وجه الأرض وعلى وجه الأرض وعلى الطريق هيجينا saboda wajihul ard kasa in aka ce kasa an keɓance abinda za a yi taimama da shi kan kasa kenan kuma a doron kasa ɗin abubuwan da ke fitowa ciki yana da yawa kanwa daga yana ke cire shi marmaran dutse menene da menene duk gishiri da duk ba ina ake suke fitowa kasa tun aka ce turabu kadai an cire waɗannan kenan an fahimta kamar yadda zamu ji malamai suka yi bayani insha Allah da me ake taimama qala Allah subhanahu wa ta'ala falam tajidu ma'an فتيمموا سعيدا طيبا فلم تجدوا ماء ما لماذا أتى بالفاء ولم يأتي بالواو فلم تجدوا آه. الفاء للتعقيد إن كنا ما بكساموا با يوسيكوي أم فهمت حين ما فلم تجد ma'an fatayammamu ay faqsudu sa'idan ala hasbi ma fassaru sa'id tayyiban ay tayyib mubarak as-sa'id huwa turab wa sa'id wajhu al-ardi wa at-tayyib at-tahir قال أخبرنا شيخ الشيخ الإمام حفظه الله قال إنزام سبب mana mashuru'iyan taimama yaushe aka shar'anta me sababi wannan shine farkon taimama da aka yi da aka saukar da aya amma kafin wannan kisan ba a taimama ba a san taimama ba an fahimta qala haddathana al-imam al-husayn ibn mas'ud qala akhbarana abu al-hasan ash-shirazi ash-shirazi قال أخبرنا زاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كو عن عائشة ليش عن عائشة تمي ما معنى زوج النبي صلى الله عليه وسلم matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annaha qalat ita tace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarihi mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata tafiya da muka yi hatta idza kunna bil baida'i har sai da muka kai wajen au bi zatil jaysh wa'annan guda biyu ko wannan ko wannan me ya faru in qata'a iqdulli matan shugaban kasa ko matan supreme commander ko matan commander in chief sauran generalatin duk karkashin su suke daga shi sai da shi da matarsa sai sarkan wuyan matarsa ta tsinke ta faɗi sai rakumin da suke haye a kai sai ya kwanta a yi durkusa ya kwanta a kan sarkan to shi kenan sarkan ta tsinke babu ba a gani ba shi kenan sai a tafi wannan sojojin sun hada sojojin da duniya ba a taba samun irinsu ba kuma ba za a taba yin irinsu ba generaloli ne manya-manya general wane da general wane da general wane sannan ga commander in chief ko supreme commander ko commander duniya da lahira da shi ake tafiya matarsa manzo Allah ya bar duniya fara na Aisha shekaru ta goma sha takwas da ita ake tafiyar shi sarkan wuyanta sarkan wuya sarkan wuyanta ta tsinke ta fadi sai rakumin ya kwanta a kai sai aka ce ba za a taka nan da nan ba sai an nemo mata sarkan wuyanta a cikin sojojin janarorin akwai mai ubanta akwai wanda ya haife ta to ya za a yi sarkan wuya ana maimaitawa ana cewa sarkan wuya mecece sarkan wuya a cikin wannan taro sojojin da duniya ba ta taba samun irinsu ba ana cewa ba ta taba samun irinsu ba kuma haka ne don cikin generaloli din wani generalin ma shi zai taimaka da kuɗi shi zai taimaka ba sai ya jira alawar su albashi ko menene da mu shi yasa ake cewa ba a taba samun irinsu ba ba za ka taba samun ɗan adam ya tafi lafiya ba sai ka wanki ka tsarkake wannan abin da ke cikin nan amma da ƙarfi da tirenin a je kusa-kusai matukan wannan bai tsarkaka ba wallahi ba za ka iya sarrafa ɗan adam ba wasa kana karya ne kana ɓata lokacinka ne don ba za ka iya kasancewa da shi awa ashirin da hudu ba Allah da ya halicce shi kadai ke kallonsa ba awa ashirin da hudu ba tun daga ran da aka halicce shi har ran da zai koma lahira an fahimta to sai aka dakace kenan sai ce mai fara idulli fa aqama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iltimasi kaga supreme commander kenan commander in chief shugaban sojojin duniya baki daya har da lafira sai ce a a ba za a tafi ko ina ba sai an neman yana ana neman mata sarkan wuyarta wa aqaman nasu ma'ahu duk sojojin da ke wajen kowa ba wanda ya isa ya daga kafan shi ya tafi wani wuri sai a shaura a wajen za a shaura sai an gano an ga mata sarkarta walai su alama'i ko ba kusa da ruwa suke ba walai sama ahun ma'un ba su da guzurin ruwa to me kenan zai kuma cikin dare me yasa manzon Allah yasa ya ce a tsaya sai an nema mata sarkarta saboda muhimmanci haƙƙi fadan Allah maraukin sarki haƙƙi hakkoki ake aiki da su ba ƙarfi ba nuna isa ba nuna gata ba nuna menene hakkoki wannan haƙƙinka ne ko ba haƙƙinka bane wannan haƙƙinki ne ko ba haƙƙinki bane to wallahi da shi zaka zauna lafiya da shi zaki zauna lafiya mun karanta kisan Fatima bintul Qais ko aka sake ta aka mata abinci ta rena da abincin dan me ta tafi karfin wannan sai ta tashi ta je wajen manzon Allah majalisar ɗinkin duniya ta ce ga kaza kaza kaza kaza ya ce eh gaskiya dai baki da haƙƙi a kansu wannan ma da suka baki taimaka min suka yi ba ni da haƙƙi taimaka min suka yi wallahi ba na so ta nake haƙƙi na ne na zo na nemi haƙƙi na amma tun da ba haƙƙi na bane na fi karfin su yi min su ba ni sadaka su ba ni kyauta su taimaka min a zo a goranta min fatima bintu kai ta fi karfin wannan da yake da ya zama ba hakkinta bane shikenan tace ba ta so a lokacin da kike son ki hana mijin ki dinnan abinda zai yi dinnan hakkin ki ne ko hakkin shi a lokacin da kake so ka hana matar ka din abinda kake so ka hana ta din hakkinta ne ko hakkin ka saboda zaman da kuke din akwai hakkokinka akwai hakkokinta akwai hakkoki tsakanin tsakanin duk abin da yake hakkinka ne in ta yi kokarin ta hana ka don kana da bukatar ta wallahi tallahi sai Allah ya zo tare da yana tare da kai a kanta duk hakkin da yake hakkinta ne ka nuna mata fin karfi ka hana ka yi mata gata a wajen Allah duk wanda ka yi kokari ka hana shi amfani da hakkinsa ko mallakar hakkinsa ka yi masa gata wajen Allah ka rusa kanka saboda Allah yana tare da azzalimi har sai ya kwato masa hakkinsa shi sa gata da ake ciki da iyawa da fada da rashin fada da nuna iko da wallahi ba gata ba ne saboda fadar Allah ba me ake kallo hakkoki al-huquq al-huquq in an waye gari ya za a yi hakkoki ake duba aka abinda ake abinda yake da daraja abinda ke yake da abinda ake aiki da shi kenan a fadar Allah madaukakin sarki an fahimta duk abinda ba hakkinka bane kada ka je kokari ka hana duk abinda yake hakkinka ne zaka iya nema da yake sarkan wuya hakkinta ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san duk da manzon Allah da duk masu hankula ya san duk mace in ta mallaki zinariya ya zuciya ko ibn al-qayyim shi da ibara duk sa'an da mace ta mallaki zuciya zinariya sai zuciyarta ta ƙara ƙarfi ke yasa zinariya na da muhimmanci a cikin zuciyar zukatansu haka kuma malamai haka mutane ma malamai ma duk kowa suka faɗa in ka kuna kana zaune da matanka ka dan kasuwa ne mai da menene ka bata dan aiki ka dan lissafi kana ba ta ɗan lissafin dubu ɗari dubu mai tan dubu ta yi ma lissafi ta kirga ta dama a haje maka za ka ga yadda za ta samu natsuwa da karfin zuciya rayuwa haka ake tafiya dambe ake ta yi a lokacin da kake dambe din nan ashe ba hankali ba wayo kake da shi ba da yanzu ka zo ka fahimci yaya rayuwar take mai zafi da za a yi ta fada a kan naira ɗari biyar sai je sai yana cikin mota ya baƙi ku je ku saya abin da za ku saya ku je ku amma sabuli kai ne gishiri kai ne sukari kai ne menene kai ne kai ne kai ne ita da shi ta dafa ta kawo a ci ita meye nata ya kamata ita ma tana da wani abin da take yi a gidan eh tana da tasrifin da za ta yi a gidan don ta zama da ya tabbata ita ce ma ita cewa da ita ake tafiyar da gidan an fahimta in ka bi wancan hanyar za ka sha wahala don me ba mai kullewa ba ne bukatarka ba za ta biya ba za ka sha wahala in ka dawo kan hanya sai ka fi jin daɗin rayuwarka kai kanka in ba haka ba na na aisha me ya sarka wuya me ce ce sarka wuya akan wannan sojoji manyan mutane da suke wajen daga duniya har lahira manzon Allah na ciki abubakar na ciki wane na ciki kuma a tsaya ana neman mema aka je yi an je zabe ne an je kasuwanci ne an je kiyo ne an je me aka je yi yakin me yakin kafa kungiya yakin tada me addinin Allah sarkar ta tafadi manzon Allah ya tsaya sai an neman mata don hakkinta ne tana da kima tana da mutunci an fahimta to me faru wa laysa ma'ahum ma'u fa'atan nasu ababakrin sai mutane suka zo wajen abubakrin suna kallon shi a kujeran cewa shine mahaifin na na aisha sun manta cewa ita ma tana da wata kujera da ita ce mahaifiyarsa abubakar yana da kujera ɗaya a kan nana aisha shi ne mai ita ce mai ita kuma tana da kujera nawa ‘yarsa kuma mahaifi uwarsa eh kadiyya mani atul ijtima wannan kadiyya bai taba haduwa ba sai kan abubakar umar da duk matattakin manzon Allah matan manzon Allah iyayensu don Allah ce annabiyu aula wa azwajuhu ummahatuhum aula bil mu'minina wane ne shugaban mu'minai ba da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr to shi yasa sayyidina Abubakar sayyidina Umar wane da wane ne duk matan manzon Allah iyayensu sun zama ƴaƴansu kuma kenan bin nass shar'i to wannan bawan Allah sai je wurin Abu Bakr fa qalu sai suka ce ala tara ma sana'at Aisha ka kallifa abin da Aisha ba za ba ka ganin abin da Aisha ta yi ne duk wannan taron nan ta tsayar da mu saboda sarkar wuyar ta ya manta ba aisha ta tsayar da su ba fa wa ya tsayar da su ta ya manta ita darajarta da mutuncinta da darajarta hakinta aka hare mata wa ya kare wa ya isa ya hana wannan tawaga tafiya manzon Allah aqamat bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bin nasi aqamat bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa bin nasi wai me kenan aqamat bi rasulillahi ta tsare manzon Allah ta hana shi tafiya haka da jama'a ta tsare shi ta hana manzon Allah na na Aisha ta da hana duk tawaga tafiya wa laysu ala ma'in ba su kusa da ruwa suke ba wa laysa ma'ahum ma'un kuma ba su da guzurin ruwa kuma za a kwana ne har gari waye ya za a yi alwala in an waye gari ya za a yi alwala faja'a abu bakrin wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai sai na bakari ta so yazo kan kujeran shi mai mahaifinta ta ce wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wadi'un ra'sahu ala fakhizi manzon Allah ya dauki cinyanta ya mai da shi matashin kai yana kwance akan cinyanta yana bacci qad bitaqi nama manzon Allah ya bacci faƙala sai sayyidina bakar ce habasti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wan nasa kin tsere manzon Allah da jama'a walaisu alama'in ba kusa da ruwa suke ba walaisa ma'ahum ma'un ba su da guzurin ruwa qalat tace fa'atabani abubakrin shi abubakar zai yana min fada ya min fada yana zungura na yana taba yana zungura wa qala ma sha Allahu an yakula saboda akan kujeran uba yake da ya duba kujeran sai ya haƙura ko waje ala ya tsano biyadihi fi khasirati ka duba yari a ƙarama fa ana zunguranta ana yi mata fada ta ƙarfin hali ta ce ba na son na yi motsi manzon Allah ya farka daga bacci ba ta son ta rage manzon Allah jin daɗin bacci ana zungurunta ana mata fada karfin hali ita tana ji ba ta son ta yi motsi manzon Allah ta rage manzon Allah ta katse manzon Allah dadin bacci fala yamna'uni min at-taharruki illa makanu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaji yariya karama ala fakhidhi fa qama rasulullah sai kenan sai sai na bakar yayi fadan sai fadan sai ya gaji ya zai sai tafi aka ci gaba manzon Allah ya ci gaba da bacci ta kuma tana zaune tana tsaron manzon Allah ya bacci fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina asbaha ala ghairi ma'i sai da aka wayi gari sai manzon Allah ya farka daga bacci dan Allah bata kare manzon Allah baccin sa ba saboda ya ji dadin bacci ana zungurunta ana ta karfin halibata son ta yi motsi saboda karfin ta hana shi bacci to da aka wayi gari ba ruwa ya za a yi ba ruwa gashi sallar asuba ya kai ba ruwa aka je nan babu aka duba nan aka yi nan aka yi duk babu fa anzalallahu ayatat tayammumi fatayammamu sa'idan tayyiban sai suka yi taimama to farko yin taimama kenan ya aka yi to manzo Allah na cikin su kuma da Abubakar Ra'ud ya za a yi za a iya manzo Allah zai yi su gani zai koya musu sai wani bawan Allah cikin sahabbai yace faqala usaidu ibn al-hudairi wani bawan Allah sunan shi usaidu ibn al-hudairi ce wa huwa ahadun nuqaba yana cikin manya manyan janarori lokacin da aka je al-aqaba ma sai ce me ya faɗa ma hiya bi awwali barakatikum ya ala abi bakr ai ba ita ce farkon albarka kuma ya iyalan abubakar kuna da albarka da yawa ba wannan kadai ce farkon albarkarki ba qalat aisha nana aisha tace sai da aka yi alwala aka gama komai da za a yi fa ba'athna al-ba'ira alladhi kuntu alayhi fa wajadna al-iqda tahtahu kowa ya san wannan abin Allah ne ya yi shi saboda hikimin ya shar'anta wannan ana kai wajen sai sarka ta fadi sai rakumi ya kwanta akai aka duk tunanin mutane ba wanda ya taba tunanin za a tada rakumi a gani aka bincika inda ba a gani ba to ya za a yi shi ne har aka kwana a wajen da gari ya waye za a tafi ana tada rakumi sai ga sarkar sai ga sarkar ki sai aka ɗauka aka bata ba shi kenan ba ta samu sarkar ta musulmi sun samu shari'ar taimama sanadiyyanta usaid ibn al-hudayr yace ma hiya bi awwali barakatikum ya ala abi bakr ai ba wannan ce farkon albarkan ku ba ku iyalan abubakar wannan kisa me take nuna mana darajar na aisha darajar abubakar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kare haƙƙin kowa ba a renawa da haƙƙin kowa haƙƙin shi da haƙƙinta da haƙƙin shi da kake renawa din wajenka ne kake renawa ita wajenta menene haƙƙi ne a rotai in ta kuma me za ta faɗa musu saya mata aka yi saya ta yi gwadawa take yi za ta saya menene dai sai ta ce iqdulli sarkata an fahimta to kowa ana son ka bashi haƙƙinsa kar a rena da haƙƙin kowa to sai ka ga rayuwa ta tafi lafiya in ba haka ba ba yadda za a yi ka zauna lafiya kana ji da kanka a ofis kana ji da kanka kai ne mai mulki kai abin da ka ga dama to malikul mulki shi ya ce maka ne wanda ya halice ka ya ce maka dole ya shar'anta maka adalci din shi ya ce maka ne shi kuma me zaka je ka faɗa masa ba abin da zaka je ka faɗa masa ke sa muna yaudarar kanmu ne wallahi yaudarar kanmu muke yi duk karatutukan da ake yi da kusa-kusan da ake yi da shiga a fita da ake yi a zauna a tashi da mitin da sanatoci da yan majalisa da ministoci gwamnoni malaman jami'a duk abubuwan da ake ciki wata wata mushkila wata mushkila ta taba faruwa a najeriya aka yi aka warware ta sai dai gobe kuma a kirkiro wata jibi kuma suna ta taruwa suna taruwa an kasa warware matsala daya matsalolin da ake warwarwa shine talaka ya shan wahala masu mulki masu karfi su su yi ta jin daɗi kagan ya kasa bacci a ce pension shi an ba shi arias yana jira a ce wannan watan za a bada zai ci basu suka shi da arias sai sun kai wata goma ko ashirin bai samu da shi da da menene arias din shi da fensho din shi ko garatu duk ba su kai ɗaya bisa nawa ba a kan albashin sanatoci da 'yan majalisa su abinda su yake haƙƙinsu menene nan da nan yake shiga hannunsu talaka kofa sai dai je mutu da takaici karshe ma maimakon a rinka kwantar da hankalin mutane sai ga amfito ma'aikata kaza za a rage mutum dubu za a kori mutum dubu za a kori mutum don allah kwanciyar hankali kana fadar za a kori mutum ɗari biyar ko dubu don allah mutum nauka ta harma hankali tun daga rannan wani ba zai iya bacci ba wallahi to tun daga rannan kuma kowa zai fara tunanin yaya zai yi yaya zai yi dole mutum ya rayu ko ka bashi ko karka bashi ko ka yi mishi adalci ko ka zalunce shi wannan jakar lallai sai an cika ta wannan jikin shi an sa masa rayuwa sai an yi ta dole ba wai matsalar kai ka hana yi ko ka yi zalunci ko mai a'a rayuwa sai an yi ta shi yasa daga ran da kace ai za a rage ma'aikata kaza ka ta da hankalin mutane kaza ke an fahimta sai sai aro rayuwar duk ta zo ta rikice ma kowa wanda yake hakkinsu su kare ma mutane abu suke zuwa suna bayyana yaya za a yi ma mutane a cutar da su kuma da hujjan cewa suna waye ma mutane kai ne jiya kushe ranga ana nunawa wani da yake tahowa daga bauchi zo yi sata kano me yake yi sai je to in aka faɗa kuma nan ai kuma abinda suke faɗa din suna da gaggamawansu wani zai je gwada ya gani ba haka bane ba in ka waye kan mutum dubu ka koya ma mutum miliyan abinda za su ke to wace irin rayuwa ke wace irin rayuwa ke kowa ba shi da basira kowa kaman kansa ya buga komai ba ya tafiya daidai talaka kuma ya rude ya rasa abin da yake ciki yana neman abin da zai ci a lokacin da albashin shi baya isa sai a ce za a rage albashi a lokacin da albashin shi baya isa sai ka ji ministoci da gwamnoni da 'yan majalisa da sanatoci sai ka ringa jin abin da ma'aikata ma ma'aikaci guda sai ka ji ya sace biliyan kaza na dalas ta yaya aka yi aka saci wannan ba gwamnati ne ba bincike ne ba kaza kaza ne wannan abin rana ɗaya farab ɗaya ɗauka ko koyi yake yi ya aka yi kyale shi har sai da ya gama sannan yanzu ake faman a dawo da shi talaka na zaune baya da abin da zai ci kuma yana jin ma'aikaci ɗaya ya dabi dala biliyan kaza mace irin rai sai ka ce tasuniya to wa'annan abubuwa duka ana jin su kamar wasa wallahi suna dukan zukatan mutane suna dukan zukatan mutane yana taba kwakwalwa suna taba kwakwalwa suna tada hankalin mutane mutum ya rikice ya rasa abin da yake ci sai talaka ya zama bai san ya zama ma kaman ba shi da hankali sa'an nan kuma wannan yaje ya tada hankalin talaka wannan yaje ya tada hankalin talaka ya yi musu yi musu ƙarya irjaf la illan yantahi almunafiquna wallazina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا إذا كان الشيء بالشيء يذكر أنا أيكي مسلاتي duk waɗanda suke aiki wallahi ashirin da biyar an ba su albashinsu su wata ɗaya aka kana rasa kuɗi da rance ya kai ashirin da shida kwana ashirin kwana ɗaya aka kara in aka ce sha tara ko ashirin wallahi duk inda zan samu rance ko bashi don a biya kuwa sai aka gana ce musu wa ai albashin ku daga saudiya yake tahowa kuma in dollars duk wahalan da kake yi musu da ya ganka sai ya bata rai an riga an ce mishi an sa mishi guba albashin ku daga saudiya yake fitowa kuma dollars ake aiko muku kana fama ka kare mishi hakki shi ka taimaka mishi in ya ganka shi kuma ran shi ya ɓace an ce mishi albashin shi daga saudiya ne kuma dalas in kuma dalas ne ma'ana albashin shi na wata ɗaya zai kai shi shekara kenan sauran kudin shi ma sai ya je sai mota yadda kake da mota ya sai riga yadda kake da riga sai ya zama kowa zama wahami ba shi cin hankalin shi balle ba shi da ma'aunin da zai auna abin da zai zama daidai ko ba daidai ba ya kasa fahimtar yaya wai da cewa haka aka ce an ce albashin daga saudiya ke fitowa budget ake aikowa kuma in dollars dollars ake aikowa tun da ake aiki duk kowa ka tambaye shi ashirin da biyu da uku da hudu da biyar an ba kowa albashin shi su ɗaya da ke tunanin ko ya kai ashirin da shida da an ce kwana ashirin ko sha takwas ko sha daga sha biyar ma nake lalame in ba kudin ce a nemo rance amma duk da wannan tun da an riga ya saka musu guba za su gode ma abin da ake musu duk wanda bai gode ba Allah zai sa albarka a cikin to kaga su ma an yi musu illa kenan kuma ƙarya da gangan ƙarya da gangari ba inda ba a bincika ba ba inda ba a bincika ba da kansu kuwa amon bincika ba inda yake da mu'amala da kowa da mu'amala ta daga masa ba na son wani aiki ba na daga gida sai masallaci sai makaranta ofishi na kenan aiki na kenan siyasa ta kenan komai na kenan ba zan iya yin komai ba sai wannan kuma ba da alaka da saudiya ba da alaka da wata kasan duniyar nan sai kano kaɗai sai kasashen afirka to yaushe zan je in yaushe zan je samu kudi dala ina zan samu dala amma zan ce mai kai albashin ku daga saudiya ake kawowa kuma daloli ne ake aikowa to in daloli ake aikowa kai kaje kana ba su naira ba ka zalunce su kenan ba kuma sai ka ci gaba da zalunci kuma Allah ya kyale kai yana kallon ka هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وغيره وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كل عن مالك آمين آمين وفي الحديث دليل على تأديب الرجل أهله وولده وحديث نانون cewa mutum zai iya ladabtar da iyalansa da ƴaƴansa wa in lam yakun sultanan ko da ba shine khalifa imamu ba حيث طعن أبو بكر في خاسرة عائشة وفي رواية قالت عائشة أقبل أبو بكر ولكزني لكزة شديدة وقال حبست الناس في قلادتك حبست الناس في قلادتك ki tsare mutane saboda sarkan wuyanki me mecece sarkan wuya ki tsare mutane saboda sarkan wuyanki ya ababakar ما حبست الناس إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حبس الناس don Allah wannan hadisi me yake nuna game da na Aisha darajarta kimanta da kiman mahaifinta to sa'an nan wannan ka zo ka ce in kana son ka shiga shi an ci sai ka yi kalmar shahada a wajensu ashhadu anna ababakar wa umara wa usmana وعائشة وحفصة في النار sa'an nan bara'a abra'u min abi bakri wa umara wa uthmana wa aisha wa hafsa la'anatullahi alaihi hakil kufur laisa bi kafirin aiko hakil kufur ana fada maka ne dan ka san ka kyamace su abinda suke fada kenan tun fiye da shekara hamsin mai karatu da mutanen khalid wani dan khalid dan bahrain su suna cikin su sun iya farisanci ma suka ce ban ajin mu daya da shi muhammad muhammad muhammad sharif ya ce duk shi'a in suka sallami assalamu alaikum assalamu alaikum shi suna haka اللهم الأنسنا مي قريش وابنتيهما اللهم الأنسنا اللهم الأنسنا مي قريش وابنتيهما اللهم الأنسنا مي قريش وابنتيهما Allah ka la'anci gumaka biyu na Quraish da ƴaƴansu guda biyu zuwa kenan tasbihin su kenan kamar kai kai assalamu alaikum astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah su me mako su istighfari shi su da yabo makansu me shi yasa ba abin da suke kenan waɗanda aka ce manzon Allah ce suna aljanna kai ka ce suna wuta dan Allah a hankalce ma kana da hankali ke ba hankali shi yasa shi an ce hasara ce ɗari bisa ɗari wanda eh yanzu ne kuke jin su kuna ganin su kuna sama an gama da matsalar su duk abin da shi a zai ya cuce ka kai ahli sunna shi wajen shi ibada ne wajen sa ibada ne eh ahli sunna suna da akwai al-asharatu al-mubasharatu bil janna sa'ad sa'id ibn auf talhat wa abu ubaydah wa zubair sadat al-ghurab abubakar da umar da usman da ali ba su ne mutane goma da aka yi musu bishara da aljanna ba to amma shi a wajen su kai kai shaida cewa tabbas abubakar da umar da usman da aisha da hafsa suna cikin wuta yanzu haka wace irin shaida kenan mana sai Allah ya canza abin da ya yi saboda kai ba yadda za a yi ba yadda za a yi mun fahimci darussan da ke cikin farkon taimama ko daga yau kai ma za ka kare hakkin matanka ko kada ka rena da abu komin kankanta ko da man shafawa ne yadda yake cikin ran ɗin yadda yake cikin ranta ɗin yana da zafi duk abin da ya shafe ta aka ce allazina idza asabatu musibatu qalu in qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na Aisha da manzo Allah suna zaune sai me ya faru fitila sai me fitila ta mutu sai me sai ta ce me da yace inna lillahi sai ce fitila ma kon fitila ma a ci balbal ya mutu sai ce duk abin sai manzo Allah ya ce fata me duk abin da zai bata ma mumini rai masifa ce masifa ce duk abin da zai bata ma mumini rai masifa ce to ashe ne fa sai su san abin da sai su san yadda za su tafiyar da rayuwar masifa ce suna ta ce kullun ta da hankalin mutane al'umma nawa za su yi isa ba yadda za a yi su masu cimma burin su samu abin da suke so a canza wannan a kawo wannan a gyara wannan a yi menene wannan har yanzu najeriya ta kasa ba dan najeriya wuta da ruwa da kwanciyar hankali ta kasa amma kuma kullun za a je a ciwo makasa bashi me ake da su me ake da su dole sai an sauko kan wa'ancan kujeran da babu haske a ciki din nan a rinka shauraren mutane mai ake fada a rinka daukar ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya farkon dokokin kasan duniya duka yanzu farkon dokar najeriya shine mai a kare mai a fara karewa ɗan najeriya da dukiyarsa da mutuncinsa da komai da komai ba haka bane ba yanzu za a kafa dokar da zai murkushe a hakkin ɗan najeriya hakkinsa ne kai ka kare mishi hakkinsa hakkinsa ne ka kare shi ka kasa kare shi kuma kace kar ya kare kanshi ka kafa doka za ka kashe shi ma kar ya biya kar a biya wace irin doka kenan babu kaifiyati tayammumi yanzu an gama da yaushe aka farlanta shar'anta taimama da yaya aka yi yaya aka yi yaya aka yi wace ce sababi to yanzu an zo taimaman yaya ake taimama yaya ake taimama shari'ar musulunci kenan aka ce ka yi alwala alwala da mai ake yi da ruwa in baka samu ruwa ba kuma ka ɗebo kasa ka zafa ma jikinka ka yi addini ba haka bane ba ruwa wankewa yake in baka samu ruwa ba ɗebi ka saka shashafa shikenan kayi addini saboda kai baka da zabi in aka ce maka yi kaza kayi kaza shine ibada ka bar kaza in ka bari shine ibada wannan dutse in ka je ka girmama shi wannan dutse in ka je ka jefe shi ko eh ba haka bane ba san ranka ne san ranka ne zabin ka ne kace wannan gajin ka ka sumbance shi ma in ka samu kuma sunan shi mai hajarar aswad wancan kuma ka je dukkan ku lokaci ku jajjefe shi jifa ibada sumbanta ibada banda Allah wa zai wannan sai Allah to shine ibada ita ce ka bi abinda Allah ya ce kai saboda kai ke cin riba duk ka'ida wanda kake bautata mishi shi ke cin albarkacinka shi ke cin moriya ka kai wahala kake amma Allah kana bautata mishi kai ke cin moriya Allah baya bukatan komanka baya bukatan komanka don Allah haka yake Allah shi kafin ya halicce ka ka bautata mishi to kafin in ka ce bautar ka ita ce ta kafin ya halicce ka me ake ciki kai ka bautata mishi haka zai zama abin da ba haka bane ba shi ne allah madauki sarki shi kadai ranar limanin mulkin yau a duniya kuma yace lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum me qamu ala qalbi rajulin wahidin fasaluni ala atqa qalbi rajulin wahidin wannan yace aljanna wannan yace kudi mota duk abin da ake nema a nema Allah ce zan ba zan iya ba kowa abin da ya nema ba abin da ya ragu cikin abin da nake nema ma na kasa zalika fi mulki ba haka bane ba Allah shi ke da abin bayarwa ko ce sa yake wa bayyata wakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda zaka dogara gare shi gobe sai ya mutu ya riga ka mutuwa ko ya wayi gari ba shi da mulkin ba shi da abin da zai baka to ya kuma za ka yi sai ka nemi wani kuma Allah ko shi kadai ne Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ka gani istinbati ne la ta'khudhuhu sinatun wala nawm wanda ka dogara gare shi yace zai kare ka lokacin da yake bacci kuma zai kare ka ba zai je bacci ba dole ne ma باب كيفية التيمم قال الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه منه من ماذا دقا مين تراب قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد عبد ابن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن زر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال يتي جاء رجل إلى عمر بن الخطاب جاء رجل مبهمات الحديث ونمت يزوج عمر بن الخطاب فقال سيتي inni ajnabtu falam usibil ma'a janaba ta kama ni ban da ban samu ruwa ba fa qala ammar ibn yasir li umar ibn al-khattab shi sayyidina ammar ibn yasir yace ma umar ibn al-khattab yayi maza maza ya tuna masa ama tazkuru anna kunna fi safarin ana wa anta fa amma anta falam tusalli wa amma ana fatama'attu fa sallaitu ka manta da muka yi tafiya da kai na yi mafarki ka yi mafarki kai ka ce janaba ba za a yi masa taimama ba ni na yi taimama ta ma'afi na yi azanci hankali na alhadathul asgar ana yi musu taimama na fuska da hannu amma janaba ta shafi komai na kwanta na yi birgima na yi taimama na azanci fazakartu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai na fada manzo Allah ga abin da ya faru da janaba ta same ni babu ruwa sai na yi taimama taimaman da na yi kuma birgima na yi a cikin kasa فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يكفيك هذا أي كأي ما سيكا كنت أتكين كساكا يبرجما با أي يكفيك هذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض sai manzo Allah ya dauki tafukansa masu albarka ya buga kasa wa nafakha fihi ma domin lokacin da ka buga kasa din me yiwa kura da yawa sai ka sai ka karkade su su isaura kadan ko ka fura isaura kadan alaysa kadhalik thumma masaha bihi ma wajhahu wa kaffaihi ko kuwa ya gama ta وقال محمد بن إسماعيل وقال سليمان بن حرب عن شعبة كنا في سرية فأجنبنا رواية سكينة وقال محمد بن إسماعيل حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن قال قال عمار لعمر عمار بن ياسر شي فلا سيدنا عمر تمعت سينا برجما أكن كس تجين كسا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم سينا زوجا من الله صلى الله عليه وسلم يجي غا أبن دي فاروغا تيمما دني يا سنزا أي تيمما da alhadathul asgar fuska da tafuka guda biyu sai ya azanci ai wannan ya shafi jikin duka to taimama sai ya shafi jiki duka kenan to azanci sa ba a kawo azanci sai abinda shari'a ta ce kai shine daidai shine azanci to sai kwanta cikin kasa ya birgima to shikenan sai ya gamsu da cewa wannan taimamar da ta isa fa qala yakfika alwajh wal kaf yakfika al alwajh ne alwajh ne naka menene alwajhu au الوجه الوجه هو دمي آه والكفين هو الكفان آه آه إن يتي الوجه تسيري والكفان توجي الوجه والكفين كو تو كيف نخر كيف تشكي الإبادة هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبد الله بن هاشم عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة وزاد فقال عمر سيدنا عمر يقول اتق الله يا أمار ya amar ka ji tsoron Allah sai na Umar ya manta da wannan kisan kwata kwata da wannan matsalar ta fita cikin kokolwarsa memory kinsa qala in shi'ta lam uhaddith bihi wal hakamu huwa al hakamu ibnu utayba abu muhammad al kindi mata sanata 5 15 wa 100 يروي عن ذر عن ذر بن عبد الله الحمداني قال الإمام وفي الحديث فوائد منها jawazu tayammamu lil junubi wannan hadisi yana yana nuna mana cewa in mutum mai haila ko mai nifasi ko mai janaba ya halatta a yi masa a yi taimama ba lallai sai alhadasul asgar ba alhadasul asgar wal hadasul akbar ya halatta a yi musu taimama da kuma taimama iri daya idza lam yajidil ma'a in bai samu ruwa ba idza lam yajidil ma'a in bai samu ruwa ba ko ya samu ruwa ba zai yi yayi amfani da shi ba saboda rashin lafiya wa huwa qawlu ammati ahli al-ilmi wa kadhalika al-ha'id wa an-nufasa idha tahurata wa adimata al-ma'a sallata bit-tayammum alaysa kadhalik wa dhahaba umaru mazhabi sayyidina umar wa ibn mas'ud ila anna al-junuba la yusalli bit-tayammum suka ce in dai janaba ne mutum ba zai salla da taimama ba wa illam yajidil ma'a shahran ko da ko da bai samu ruwa ba wata daya وكان عمر بن الخطاب قد نسي ما ما ذكره له عمار سيدنا عمر يا رجا ابين يا fita cikin kokolwarsa ya manta falam yaqra bi qawlihi warwiya an rawaito an ibn mas'ud annahu raja'a an qawlihi ya dawo daga mas'alar wannan mazhabin nasa wajawwaza lil junubi tayammuma idza adima al ma'a ya dawo ya halatta cewa mai janaba zai taimama in bai samu ruwa ba سورة مكينا قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم وحول السند قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله صالح ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الهيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عباد بن منصور عن أبي رجاء الأطاردي عن إمران بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا كان جنبا أن يتيمم ثم يصلي yace wannan mutum da ya janaba manzo Allah ce kai taimama kai sallah fa idza wajada al-ma'a irtasala in ya samu ruwa to shikenan sai ya wanka ya yi wanka ya ci gaba koko ya rama abin da ya wuce ya ci gaba هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي الوليد عن سلم بن زرير وأخرجه مسلم عن أحمد بن سعيد الدارمي عن عبيد الله بن عبد المجيد عن عن سلم بن زرير عن أبي رجاء وإمران بن الحسين هو أبو نجيد أبو الخزاعي الأزدي نزل البصرة وأبو رجاء العطاردي اسمه عمران ابن ملحانة ويقال عمران ابن عبد الله ويقال عمران ابن تيمير البصري in ka je neman tarjaman sa haka zaka sha wahala ana ce masa kaza shine kaza shine kaza to kaga ya takaita ma kenan ko waru ya an abi dharrin qala kanat tusibuni aljanaba fa amkuthu alkhamsa was-sitta faƙala annabi sallallahu abu zar ya ce nakan samu janaba ba ruwa shi na zauna kwana shida kwana biyar ba ruwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna sa'ida tayyiba wadu'ul muslim wa in lam yajid al ma'a ashara sinin wa idza wajada al ma'a falyamassahu basharahu wannan hadisin kuma sahihi me manzo Allah ya fada anan yace ai kasa mai tsarki shine ita ce maimakon ruwa a wajen musulmi in ka samu ruwa ka yi alwala ka yi wanka in baka samu ruwa ba ka yi taimama ko da shekara goma ne Allah ya kiyaye lokaci ya cika saura minti nawa ya cika saura minti nawa قال الإمام أي إن أكذو كما كتشي قال الإمام أنشي وأنشي كما مسألو لي كنا أن أنشي كذا أنشي كذا أنشي زي في منتي بيار ماكو غوما اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم